annahu a cikin koyi da liman wato a ce shi mamu ya bi liman kai ya ce zai huce shi alƙudwatu shi ya sama iyatul mamu milin imani abinda ake nufi da koyin shi ne mamu ya zamo duk abinda zai sai liman ya yi tun daga farkon sallah ake zuwa ta. kada ya ce zai huce liman ya wani abu da liman bai riga yi ba wala ya tsarin kada ya ce zai haɗa yin aikin tare da ke liman yana kabbara shi yana na kabbara ko liman yana miƙewa tsaye shi ma yana miƙewa tsaye bari liman ya miƙe tsaye sannan ya miƙe a wajen magana ko aiki niyyar koyi da liman wajiba ce bisa mamu tsakanin shiri ba ba lalle sai ya yi niyyar limanci ba malikawa ke cewa falatin ba lalle jama'a ba dole ba ne sai ya yi niyyar jami shi liman ba sai ya yi niyyar cewa shi liman ne ba ko zai sallar dare sai dai an sunanta don yanzu ladanta malikawa ke cewa sai a waje biyar sai a waje biyar shi ne wato sallar juma'a sallar juma'a nan dole liman sai ya yi niyyar limanci in ce niyyar limanci ba da sallarsa da ta mamuman da ta ɓaci na biyu salatul jami'i sallar da ake haɗa tsakanin azahar matsalan da la'asar ko magarba da isha to nan ma dole liman sai ya yi niyyar jami'i ta uku sai salatul haufi sallar tsoro a nan ma dole liman ya niyyar jami ta hudu shine mustahalafu wanda ba shi ya fara limancin ba wani ne ya fara limancin amma sai wani abu ya samu shi limamin na farko ya ja shi don ya karasa sallah ga jama'a to dole sai ya yi niyyar cewa yanzu ya koma liman in bai haka ba sai zama sallar ta ɓaci gare shi da kuma waɗanda ma suke tare da shi gaba ɗaya. Na biyar ɗin shi ne kamar liman ratibi, liman ratibi wanda ya sauraron jama'a su zo, amma ba su zo ba, ya saurara ba su zo ba, bayan ya yi kiran sallah, ya yi duk abin da ake. To yanzu in yi zai sallah sai ya yi da niyyar cewa shi liman ratibi ne. amma mai motar yake cewa wa hatara fil ahirati khilafal aksar mana alami ya zaɓi saɓanin mafi yawan malamai a na ƙarshen nan yace ko liman bai niyyar sallah ba to ya samu faralar jama'a kuma in yi shi kaɗan kamar jama'a ce ta yi to an karbo daga abi huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da zara sallallahu alaihi wasallam yace dai dai an sanya liman ne dan a ringa koyi da shi shi yasa lokacin da liman ya kabbara to kuma wanda kuke bayan sa ku kabbara idan ya ruku'u farka to kuma ku ruku'u in yace sami Allahu liman hamidahu to kuma ku ce Allahu rabbana lakal hamdu wannan ne daga nan malikawa suka fahimta a ce shi liman ba zai ce Allahu rabbana lakal hamdu ba amma su malaman suka ce ai akwai wasu hadisan da suke nuna cewa shi ma liman ana neman ya ce Allahu rabbana lakal hamdu yadda maulanmu shawar islam shawar ibrahim radiyallahu ta'ala ya zaba kenan duban hadisan da suka zo a haka akan cewa manzo Allah shine liman amma yana hada tsakanin fadin sani Allahu liman hamidahu da kuma Allahu rabbana lakal hamdu ana faɗa da cewa insha Allah an kai wannan babin sallar za mu karanta ƙarshen littafin nan na shawar ibrahim rabul malani abin da ya shafi siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarshe shawar ibrahim radiyallahu ta'ala ya kawo babi musamman akan siffar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam to idan yi sallah a tsaye ko ku ba ku yi sallah a tsaye in yi sallah a zaune ko kuma ku zauna ku bi shi ku yi sallah a zaune gaba ɗayan ku wato ku yi sallar a zaunen gaba ɗaya rawahu al-absatu wannan hadisin buhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i su suka rawaito shi a wannan hadisi wato hujja ce kenan ga shafi'awa da wasu malaman da suka dafa akan cewa ya halatta liman da ba zai iya miƙewa tsaye ba ke limanci ga waɗanda za su iya miƙewa tsaye amma malikawa su a wajensu wanda zai iya zuwa da rukuni wanda ba zai iya zuwa da rukuni ba ba daidai ne ya limanci ga wanda zai iya zuwa da wannan rukunin ba don kuwa shi rukunin ai rukuni kuma ana an ce ai koyi da liman ne a sallah wanda wannan rukunin sallah ne kenan shi yasa suke ganin haka ba daidai ba ne wani ajizin an rukunin a babin abin da ke bata sallah a shawali da faɗa wa ajizin annun rukuni yana daga abin da ke kawo bacin sallah idan aka yi koyi da wanda yake ya gajiya da zuwa da rukuni to lafazin abu dawud ya yadda an sanya liman ne dan ai koyi da shi ya sa liman ya ce Allahu akbar to kuma ku ce Allahu akbar amma kan kunne za ku yi kabara sai liman ya kabara yasa malikawa da suke lissafa sharuɗan kabbara harama har guda goma suka ce a ƙarshe da jinkirinta daga kabbarar liman a hakkin mamu sharaɗin ingancin kabbara harama daga mamu shine ya zamo sai liman ya gama sarai sannan ya yi to sannan ne ta inganta to idan ya ruku to kuma ku ruku tabbata za ku yi ruku sai liman ya yi ruku idan liman ya sujada to kuma ku yi sujada tabbata za ku yi sujada sai liman ya yi sujada kuma ji ya ce da ya ce za salla jalisan fasallu julusa maza na ce in limamu ku ya salla a zaune to kuma ku zauna wato a rashin lafiyarsa ce tun farko rashin lafiyar manzon Allah ta farko shine ya faɗi haka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla bayan nan a zaune alhali mutane suna bayan sa a tsaye bai ce sai sun zauna ba ya zama wancan kenan mansuhi ne ana riko ne bil akhiri na kace da karshe sai kuma wanda yake bin sa a aikin manzo sallallahu alaihi wa sallama Buhari ya ruwaito wannan hadisin wato wato wal umayyi shawar Buhari فذا رواية أبي هريرة ذا رواية أن أبي هريرة أن الماموم شوى مامو يتابع إمامه wajibi ne bi limamin sa tilko wani a cikin cewa ya sallah a zaune wa illa ga kuma a zura ko da shi zai iya tsayuwa ya zama liman ba zai iya tsayuwa ba a zaune zai sallah to shi ma mamun sai ya bar tsayuwar kenan ya zauna wa alaihi baro an samu yan su yan kaɗan daga malamai da suka tafi akan haka wa qala jamhur mafi yawan malamai suka ce ba daidai bane mutum ya sallah a zaune dan kawai wai yana bin liman domin liman la ido an alƙawar shay'an ba a tarwa mamuman da suke bayan su wani abu daga rukunan sallah matukar suna da iko su zo da shi wani wayatu a nasin wayar anas da take nuna cewa a su mutane mamuman su yi a tsaye ita ce ta karshe bayyana na siyasa ya zama ta shafe da ma kabla haka abinda duk ya gabace ta an karbo da gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu wanda yake daga kansa kafin a ce liman ya daga kai baya shayin cewa Allah zai juya fuskarsa da koba kansa kamar koma kamar kan jaki wato in sahahu himar Allah shafe shi koma jaki wala ma ni amin ba abin da zai hana haka ɗau kuwa don ba da labari da akwai haka a hadisin buhari da zai zo nan gaba a wajen babin tsawatarwa daga shan giya a gidan littafin abu ban sha ko ko abin da ake nufi Allah ya mai da shi kamar jaki a wajen wauta ya zamo ba shi da fahimta a wata ruwaya an yi hawwilan lahura ubangiji ya mai da kansa ya koma kan kare sadar wannan narko da cewa za a shafe wanda yake daga kansa kafin liman ya daga yana fa'idantar da cewa a riga liman haramun ne a riga liman miƙewa ai haramun ne to kuma malamai suke cewa ai tayo a zahiri a bakka da surar mutum amma a hakika an juye ka da ka koma surar dabba shi yasa wanda yake Allah ya masa fata in ya ganka sai ya ga daman ga ga mutum amma da kan jaki amma mutanen da suke mahajubai za su ganka da kan mutane amma wani sa'i ya ce ai ga gashi ma ka yi ado ko ka sa kyakkyawa hula amma shi wanda yake maftuhi yana ganin ka daman kan jakin zai gani daga ga mutum da kan jaki to da wata ruwaya Allah ya mai da surarsa ta koma surar jaki ta wannan hadisi mutum biyar sun ruwaito buhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i an gaba daga anas ibn malik Allah ya kara yadda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallah wata rana yayin da ya gama sallah sai ya fuskance mu da fuskarsa yace ya ku mutane hakika ni ne nake muku jagora a sallah ni ne limamin ku ba daidai bane ku ce za ku riga ni ruku'u ko ku riga ni sujada ko ku riga ni tsayuwa ko ku riga ni sallama domin ina ganin ku ta gaba ina ganin ku ma ta baya da za da sallallahu alaihi wasallam yana cikin hasa'isu dinsa cewa Allah ya hore masa ganin abu daga baya ma kana min halbihi yara nasa fal khalfu ladayhi ka annahu tilqahu yana sai da yusu nafani yake fada kana min halbihi yara nasa fal khalfu ladayhi ka annahu tilqahu sannan kuma da Allah yake ya rantsa da wanda uban ganin numfashin annabi yake ga jifansa da kun ga abin da na gani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa suka ce me ka gani ya rasulallahi sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga aljanna na ga wuta na ga aljanna na ga wuta bi an tsumwira ta amani bi an tsumwira ta aka turanta aljanna da wutar a gabana fi salati a sallah wa kushfa anni aka yaye daga gare ni na gansu ko kuma aka ɗauko su aka kawo su gaban nawa ubangiji mai iko ne a kome wa kanin lawa na kulli shayin mukutarira na ga irin tsarmarka da suke cikin wuta abin da ake nufi da sannan ne guda biyu shine hani daga a ce za a riga neman a kowane abu na sallah a haramun ne haka daga wanda yake ya san an yi hannun kuma ya ce zai yi ladan jam'i yana tserewa da haka sai dai ba za a ce sallah ta baci ba sai idan ya riga neman a kabara harama ko a sallama to nan ne zai kuta bacin sallah to an salim misali to buhari da musulun sun ruwaito hadisin an kama daga salim misalin Allah ya kara yadda a gare shi ya ce da kadara aiko rijala hakika na ga mazaje wato min ahli sufati daga ma abu ta rumfa masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam suna masu daura kwarjan layansu a wuyansu kamar yara ƙanana saboda kankantar wannan kwarjan nasu kwarjan nasu ba girma ne da su ba yasa sun sun daure su sun matse su sun daga sama bayan manzala sallallahu alaihi wasallam sai wani mafaɗi ya ce wato ko dai biladu ne ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko jama'ar mata kan ku ce za ku daga kawunan ku sai mazaje sun gama miƙewa gaba daya na wannan hadisi mutum uku ne suka ruwaito buhari mutum abu dawud an kama daga abin huraira Allah ya kara yadda a gare shi ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama maza Allah ce in kun zo sallah alhali muna cikin sujada sujudun jam'in sajidu ne fu'ulu yakan zo jam'i ga fa'ilu sajidu a ce sujudu ko ka'idu a ce kududu to kuma ku sujada amma wannan sujjada da kuka samu tare da mu kuka ce za ku lissafa ta dole sai kun rama wanda ya riski ruku'u to wannan ya riski sallah ba wani hadisi abu da da dara kunni sun ruwaito shi an kaba daga ma'azin da jabalin Allah ya kare da a gare shi ya taɓa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya maza Allah ya ce idan da yanku ya zo sallah alhali liman yana wani hali ko yana tsayuwa ne ko yana ruku'u ko yana sujjada ko yana zama to ya aikata yadda liman yake aikatawa yadda ya sami liman to ya bi shi a wannan halin so da yawa akan samu kusur musamman daga matasa so da yawa haka ya fi zuwa daga matasa a ce wasannan to kasar da liman ma yana sujjada ko ya yi zama tsaka yaushe za ka tsaya abinsa kamar sai ya ɗago in ma ka bi shi me ka samu tun da dai ba lissafawa za ka yi ba yan ka ci gaba da wani abu in ya ɗago ka bi shi alhali ba a san irin abin da Allah zai buɗe ga jama'a da suke cikin sallah a sannan ba sai duk abin da za a ba su suna wannan zaunan ne sai ka zo ka ce kai ba za ka bi su a sannan ba bara sai sun dago ina ai inna lirabbikum fi ayyami da alikum na fahatin ala fata an raro da ha sai kamar idan sun dago ka bi su amma abin an riga an raba ku ba ya ya suke sama ka bi ha uka shatu sama ka bi ha uka shatu sai me kuma to a kan kallon ina tunanin kuma shakka cewa ko raka a ƙarshe ce ya shiga a sannan zai rufe tambayar kula eh ya rufe jiki a wani kwarai kuwa ai abin shar'antawa ma kenan a wajen malamai ko da malikawa da suka ce in abin da ka samu bai kai ba ka samu ruku raka a karshe ba ka samu jan'i ba amma ko su cewa kai kare shi ballan tana shafi'awa da hanafiyawa da zai ai nan ma ka samu jami'i ai a nan din ma ka samu jami'i to in akwai wani jami'in to wannan ya akwai wanda suka faɗa haka kwarai kuwa to yanzu ne ruwaito hadisin a- a- wato faɗan fifikon tsohon farko da kuma wanda yake jar da shi an kama daga abi huraira allah kara yadda a gare shi ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da maka wani mutum yana tafiya akan hanya sai ya samu reshen kaya akan hanya sai ya ɗauke ya ɗauke reshen kayar daga kan hanya ubangiji ya gode masa wannan abin da ya yi, ya gafarta masa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za a rubuta musu ladan shahidi mutum biyar ne na farko wanda ya mutu a cikin annoba almadarunu wanda ya mutu a annoba kamar ana kwalara ko sankarau ko abin da ya kama da haka ya zamo shi ma a wannan ya tafi sai kuma wanda ya mutu da ciwon ciki sai wanda yake ruwa ne ya ci shi ya mutu sai wanda jini ya fado masa sai wanda ya shahada a cikin tafarkin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da a ce mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah da sahu na farko sannan suka rasa abin da za su yi sai ko su yi ƙuri'a a kansa da sun yi ƙuri'a ma'ana irin ladan da yake cikin kiran sallah da irin ladan da yake cikin tsayawa a sahun farko abu ne mai yawa da ba mai hankalin da zai san shi da a ce bai samu ba shi yasa sai dai a ƙarshe a ce a yi ƙuri'a ba wanda zai haƙura a ce wani ne zai kiran sallah ba wanda zai haƙura a ce shi ba a san farko zai tsaya ba ya su za ne ke cikin ɗaukan garji ya sun yi tsere zuwa ɗaukan garjin ya sun san abin da yake cikin halartar sallar isha da sallar asuba ya sun je sallar ishar da sallar asubar ko da da jan gindi ne wani hadisi mutum biyar sun ruwaito shi buhari muslim tirmidhi na sa'i a cikin biyatin abu dawud ne bai ruwaito ba وعنه an karbo daga abu huraira ya karbo daga adar sallallahu alaihi wasallam manala sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin sahun wa mazaje awwaluha na farko mafificin sahun maza wanda daga cikin sai liman ba wani a gaban wanda ya fi lalacewa a cikin sahun maza ko shine na can koma baya to sahun ma in an cika amma aka zama daga baya an ce shi ya fi lalacewa to ballana na kwa mutum ya ce a sallar shi gaskiya ma ba za ya tsare daga nan ya je ba sai ya je ya shiga inda jama'a suke ba ko ya shiga sahun to wannan kuma lalacewar ai kaga ta kai kenan an ce in ma ya je din amma ya tsaya a sahun baya yana cikin wanda su ne wato lalatattu a cikin eh kamar lalatattun aka kwatanta da sauran to balanta na kuma ma yi ke ki zuwa yace ba za ya zauna inda yake to mafificin sauhun mata sauhun karshe mafificin ta wanda yake kurkusa na wanda ya fi lalacewa a ciki na farko sauhun mata daga da su gaban su maza ne ta wannan su ne suka fi lalacewa a sahun mata mafificin sahun mata su ne na baya-baya wanda suke su ne a ƙarshen baya wani hadisi bitin ne da suka ruwaito shi amma ban da buhari an karbo daga wuzai fatu allah ya ƙara yadda a gare shi ya karbo daga manzo sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce an fi fita ba kan mutane da abu uku sufufu na ibulfari shi da sufufu na na farko an zai ka zama mu kamar tsawon mala'iku abu na biyu duk duniya ko ina wajen sallah ne gare mu ma iya sallah ko ina abu na uku shine idan ba fi zalar da jidin ma'a in ba mu samu ruwa ba za su yi turbaya ta zama mai tsarkakewa gare mu ya faɗi wata tadar kuma wato wadda shi na sa'i ya ambace ta inda yake wa utiyat hazihil umma wa uti wa utiyat hazihil aya min hawatibil bakarati ko wa utitu hazihil ayati min hawatibil bakarati min kanzin tatal arshi an bani wa utitu hazihil ayati an bani wannan ayoyin wanda suke a ƙarshen bakara daga wata taska karkashin al'arshi wala nuna hunna adun kabli ba ba da su ba ga wani kafin ni wala yuna hunna adun ba ali ba za a ba da su ba ga wani bayana ya mana rasulun to rawa muslim wanda sa'i muslim da nasa'i ne ya karwaito wannan hadisin an karbo daga barrahu da azur Allah ya kara dagare shi ya karbo daga adar sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hakika Allah ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke sa da sahun farko babu tasu da Allah ya fi son a taka daga taka wanda bawa yake tafiya yake yin ta dan ya tafiya dan ya sa da sahu da ita ya suka sahu abu dawo da nasa'i ne suka ruwaito wannan hadisin an gaba daga ibrahim da fari yadda Allah ya kare yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mace na sallah masa sau na farko wato ya nemi sa addu'a har sau uku sau na biyu ko ya nemi sa addu'a ɗaya in yi tashi yin addu'a ce wa sauran farko addu'a har sau uku sau na biyu ko mai bin su addu'a ɗaya yake musu sauran ma kuma ba a tsayawa ya musu addu'a wannan hadisi na sa'i ne da hakim suka ruwaito shi hakim ya ce hadisi ne ingantacce wato aka ce su sahun ma ai na daga baya daga baya ai manzon Allah fadwa adahum bin nar ya musu alkawarin cewa wuta ce take jiran su karshen ta in damu ala ta hori in sun tori duk tsayawa daga baya a ce mutum shi koyaushe ya ɗaukar wa kansa a wajen sallah yana daga sahun baya bai damu ba to ai wuta ce take jiransa alamar abin da yake kenan shi yasa in ma wata ran an yi sallar daga baya to wata ran ai kokari a matsa a shiga ciki ko a kai na farkon ko a kai na biyu amma ba mutum ya zamo shi gaba daya ya ɗauka wa kansa cewa ai wannan wani sahu ne na kidahumai ko wasu dattijai ko wanda ba wani abu a gabansu shi ne da wani abu a gabansa bai gama sallar karshen da ka zo ka samu ya sa hira ana ta jayayya shi ne abin da yake gabansa ya sa shi ba zai iya shiga can ciki ba ba zai iya shiga can ciki ba saboda ga wata jayayya yana sauri zai zai tafi ko ga wani kallo yana sauri zai tafi sai ya sa ba sai ya shiga can ciki ba to a maza na sallallahu alaihi wasallam ya ce ai abin da ke sauraron su wuta a tsarawa abu dawuda abu dawuda ya ruwaito wasu mutane ba za su wuce ba suna jinkirta daga tsawon farko har sai Allah ya jinkirta su a cikin wuta to baya haka ne ya kawo wannan a cikin hujja ba haka ba to a a daman hakkin yara su tsaya daga sahun baya amma abin da yake akwai koyaushe ko ne ana yi da hikima kada a yi abin yadda zai zamo su kuma yaran an tura su su ban ma zuwa masallacin ba haka ne abin nema ba amma daman ai hakkin yara ya zamo daga baya sahun su yake ko to yaron nasu aula da sabbil awwali zababu a cikin mutane sun kamata a ce sun je sahun farko an kama daga adam masudin Allah ya kare da a gare shi ya kama daga adam sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce yadi minyin kumkulul ahlad wa nuha masu hankali masu fahimta a cikin ku su zama su ne ga diga su a sallah baya na su tsaya sannan wanda suke bin su sannan wanda suke bin su har sau uku na ina hana ku gagga daga murya irin da ka soyi wani hadisi mutum biyar ne suka ruwaito shi banda buhari wato muslim abu dawud tirmidhi na sa'i fasihi taqdimul afrad wannan ya nuna gabatar da mafi fita al-afrad wanda suke bin su a fili ko ila imani ya zama su kusa da limani فهو أولى بالإكرام لكن هي كماتا لكلمة باوة domin kuma sau da yawa da yakan bi daga neman bayanu kuna sai su za su mai masa ko kuma ya zama karatu ya rikice masa ya ta huna a nai sai su yi masa bude to an gaɗi malikin ash'ari an kamar gaɗi malikin ash'ari Allah ya ƙara yadda a gare shi yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi sanya tsawon maza da farko sannan yara alfahun daga bayan su Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin a wato shi ya sa wa kana Umar ibn Umar ya kasance zara asabi ya sai sabbi rijali in ya ga yaro ya shiga cikin tsawon maza amma da ofisa ya ci zari ila kafin siriyari yakan umarce shi ya tafi zuwa tsawon yara to an abi abu dawud ne ya rawaito hadisin da imam ahmad lafazin imam ahmad manzala yana sanya maza gaban yara yana sanya yara bayan maza mata kuma bayan yara ya gaba daga hadin sai idil hudiri Allah ya kara yadda a gare shi ya cewa na sallallahu alaihi wasallama ya gaja da baya a cikin sahabbai yace da su takaddamu kuma zo gaba fa'atan mu bi fi koyi da ni wanda ke bayan ku su kuma su zamo suna koyi da ku mutane ba su gushewa suna cewa su ba za su tsaya daga baya har Allah ya mai da su baya ya ba su a bayan sai kaga kuma to muslim da abu dawud da nasa'i sun ruwaito wannan hadisin ya kamata idan liman yana sallah ya kasa faɗan gaba a yi masa buɗi amma buɗin nan ba irin yadda yanzu galibi ake ba kaje an kama su gagagagaga a a kyale mutum ɗaya ko mutum biyu masa aiki zai ji amma yanzu saboda karambani ya yawa na mutane kowa gani yake ba za a kyale shi shi ma ai ya isa ba irin rayuwa da aka sani ta da can ba wanda mutum ma ya iya amma kunyar a nuna shi yake a ce shi yayi kunya yake ji ma a ce shi yayi shi yasa kyale ya ke wani yayi do Allah amma yanzu karambani abinda wani ma bai iya ba kokari yake dai a ce ya iya da to shi yasa ba daidai bane irin yadda ake ratatatata to an kama daga Abdullahi Umara Allah kare yadda a gare shi cewa dan sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah sallah yayi karatu a sallar aka rikitar da shi wato ya ya kasa fadar gaba yayin da ya gama sai ce da Umar ibn Kadir ba tare da kai kai sallah bane ya ce bari tare da kai ne ya Rasulullahi da ni akai ya ce ne yana ka fada min gaba da wato shirbayin bukarin shi ne shugaban makaranta ƙur'ani zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a rawawa abu dawud da abu da ibnu hibbana sun tarwaito hadisin lafazin ibnu hibbana me yana ka buɗa min me yana ka buɗa min sabi da lamul fati ala imani wannan ya nuna ana neman a buɗa wa liman kenan likira shi ba ta raka mu ta fuskar karanta abin da ya bari auta wa kafafe ko ya tsaya a ciki na jibab a an so ne a yi masa buɗin idan sura ce amma dole ne a yi masa buɗin fil fatiha idan a fatiha ne tunda ita fatiha dole ne a karanta ta a sallah amma wannan bisa tafarki ki ba wani ya tsaya da shi ba sai wani ya tsaya da shi ba idan liman ya bar abin da yake wajibi a ko ya ƙara rukuni ga misali tambihu wajibi ne a cikin mamumai a samu wanda zai fadakar da liman bisa tafarkin kifa in an samu mai fadakarwa ɗaya shi kenan inda ɗayan ya wadatar ya ce subhanallahi kamar yadda ya gabata a cikin halaccin aiki sassauka a cikin sallah a cikin halaccin aiki sassauka a sallah ya sa abin wato iyaka yadda ake bukata ba yadda ake so galibi yanzu a mai da shi kowa ma ake ce ya kowa ma to ulul ahlali ma abuta hankula an kudu ba abuta hankula kamar na wannan hashi ma dai hankali fahimta ma abuta fahimta su abin da ta haƙƙin mamuman sun da sun san ga yadda yake ai su ringa jinkirta ta ce yawa kasa ce idan sun ji kabbala ta su za su tafi su jinkirta tafiya tun da sun san ga yadda yake ai ko ne aunawa ake da yadda yake zuba sai a bi shi sai a yi daidai ehem ba ma'auni ɗaya ake ɗauka ko ina ake da shi za a yi awo ba inda za ta yi ne a samu wanda yake ba shi ba ba tare da an jawo fitina ba su sai a samu wani din ba shi din ba amma kuma wani lokacin yakan zamo hakan kuma ya zamo buɗe wata kofa ce ta wata fitina da sannan abin da ya kawo yi an zuma man su ringa jinkirtawa don ya zamo dai an dace da to Sai su wanda da ba. daga bayan eh abin da yake kawowa shine ba tsayawa a ke koya wa yaran sallah ba sai ya sa sai ka yi shi yaron yanzu shi kaɗai ne ko su biyu ne kawai ko su uku ne amma za ka yi ka samu a wajen akwai yara ɗari ko yaran ma da suke wajen sun fi manyan yawa amma saboda ba kula ake da koya wa yaran sallah ba ba kula ake da ya koya wa yaran zuwa masallaci ba da ana kula ana fadakar da su cewa ko kuma ga wajen sayuwar ko sai kan tsarin ya ga akwai sawoyin sa can ba zai ce zai zo nan ba amma kaga ai wani kusuri ne da muke a wani wajen wani takaitawa ce da muke a wani wajen eh kaga shi zamanin manzo din zamanin sayyidina Umar yaran ki kamar sallan zuwa ce fantin kamar manya kuma koyaushe ai yara su jira sun fi manya yara sun fi manya yau a koyaushe da za ka samu wani babban shi kadai yaransa nawa ne yaran sa nawa ne to da dai za a ce ai ana tsayawa koya musu masallacin zuwa masallacin ka gaida wannan ma abun ba zai afku ba ko to ba nan sai sai ba zai ba akwai sabon tsorata ba bismillah